Na'am masu saurari barkanmu da dawowa a daidai wannan lokaci wanda za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala. A akar makallahu inda lokaci ya mana halin shi shine abin da ya shafi mun fara magana kan abin da ya shafi al-majaz.
Na'am.
Mun zo wajen majaz.
Jazul asalib.
asalib sai kuma Na'am.
lokaci. ya- ya an ce al-asalib sune uslubi salo na magana kenan Mm.
misali muna da al-khabar mun kace muna da al-insha dan magana ba ta wuce al-khabar al- ko al-insha Mm.
al-khabar shine maganar da aka bada labari ana iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne Mm.
in nace ja a Muhammad Muhammad ya zo labari nake bayarwa Mm.
ana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya amma misalin al-madahu yabo dan na yabi wani ba a ce ƙarya ko gaskiya shi karan kanshi yabon Mm.
ina fata an fahimci da ba a yi shi don a- abin gaba Wa- misali ko kuma mu ce eh, hani ba a cewa in nayi hani ƙarya ne nayi
ce kakkai sai a ce ƙarya.
eh ƙarya to kaga ba- ba- babu ma'ana ko umurni Eh.
to waɗannan ababen dukkan su bari mu dan bada misalai saboda abin yana buƙatar eh, eh, abin nan eh, ba maudu'in mu bane amma misali al-khabaru labari shine asalin shi a baka labarin abin da baka sani ba Mm.
in ni cewa ne ya bani labari shine na bada labarin abin da ba a sani ba Mm.
amma shi labarin nan akwai lokacin da zai zo cikin alkur'ani tunda muna magana ne kan tafsiri amma ba labari yake nufi ba Oh, kaga akwai matsala in baka sani ba haka.
misali zakariya ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni Allah kasusuwa na sun yi rauni to wai shin shi zakariya yana nufin Allah bai san da halin da yake ciki ba kaga eh, eh, eh, tabbas ya san Allah ya san halin da Haka, yake ciki haka.
amma dai nan izharu talattuf na yana nuna cewa yana buƙatar tausayin Allah eh, da abin da ya kama da haka Haka, haka.
kenan sai ka koma cikin littattafan balaga kaga khurujul khabar an muqtadahu zahir labari yana iya fita daga asalin abin da aka sani Mm.
ina fata an fahimci ni to haka yanzu misali in muka je akan abin da ya shafi addu'a addu'a roƙo Mm.
asalin umurni ko hani umurni ka bada umurni to amma sai suka ce a'a in wanda yake ƙasa gare ka ne kamar misali matarka ɗanka in ka yi magana umurni ka basu Eh.
abokinka kuma in ka umurce shi shawara ka bashi in ka cewa ne ka sai gidanka Mula masa ne.
mula masa ce alilitimas idan kuma wanda a saman ka ne roƙo ne kake yi to shi yasa duk inda ka ji masu imani sun ce rabbana hablana Allah ka bamu ba wai suna umurta Allah bane suna roƙon Allah ne shi yasa al'amru ma'anahu du'a Haka, haka.
hani in ya zo idan na sama da kai ne idan na kasa gare ka ne hani ka bashi ɗanka ko matarka wanda matsayin ku yake daidai to ba hana shi kai ba shawara ce kake bashi kakka yi shawara ce ka bashi na sama eh, gare ka Nema ne gaji.
nema ne kake gare shi Rabbana la tuzigh qulubana duba na Allah kakka karkata zukatan mu to kai baka isa ka hana Allah ba shi abin da yake so amma kana roƙon Allah ne a matsayin ka na bawa Haka ne.
ban sani ba ko an fahimta Haka ne.
to hakan ga kamar tambaya ita ma tana hita daga cikin asalin aban- ma'anarta asalin tambaya in tambaya abin da ban sani ba Mm.
amma tambaya tana iya fita daga tambaya ta kuma zuwa ga tabbatarwa Mm.
Fir'auna ya ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka tun kana yaro to ai kaga ai shi Fir'auna ya san shi rene annabi Musa annabi Musa ya san Fir'auna ya rene shi amma tabbatarwa ne Haka, haka.
sannan tambaya tana zuwa dan kaskantarwa yawma yud'una ila nari jahannama da'a Da'a.
hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha antum am antum la tusirun shin wanga sihiri da koko baka gani ba kwa gani kaga eh, ana walakantar da su ne Eh.
sannan tambaya tana iya zuwa wani lokaci da nufin alfahari ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون كاد فرعون يتي أليس لي ملك مصر ملك مصر ba a hannu yake ba kaga wannan tambayar da yake ai dan tinkaho ne Mm.
afala tubsiruna shin ba kwa gani tambaya ce ta wato wato tinkaho to kaga dai a takaice eh, umurni yana ɗaukan ma'anoni daban-daban eh, hani umurni wani lokaci na zakwa da ma'ana ta gyaci gyaci at-tahdid abinda malaman zauri shi kira narko Mm.
i'malu ma shi'tum Allah ce innahu bima ta'malu basir i'malu ma shi'tum ko aikata abin da kuka so kaga wanga in ya dauki dauki ga aya sai ka ce to Allah ya ce kwashi abin da ya ga dama mallamai ku ba mu lahiya amma sai Allah ce innahu bima ta'maluna basir Allah yana gada abin da kuke aikata kuma zai sakan ka muku to kaga nan sai ya nuna cewa al'amru huna ma'anahu tahdid to kaga rashin sanin cewa kalima ga zahirinta amma tana ɗaukar wata ma'ana wadda ba ita ba Mm.
saboda baka karanta waɗannan ilmukan ba baka dubi littattafan da suke kula da shi ba baka yi karatu ga mallamai ba sai ka fassara alqur'ani ka halaka Allah ya muna tsari to wannan na dan baiwa da misali dai ne a gurguje eh, kamar annida'u kira asalin shi zaka kira al-iqbal talabul iqbal in ce ya Muhammad ya kai Muhammad amma kafirai sun kace ya wailatana ya kai mu to shi kace ina ganin shi a kira shi Dole ya taho.
ina fata an fahimce ni Mm.
ina fata an fahimce kenan wani Wannan lokacin na asali.
na asalib yana da kyau ɗalibi ilimi ya san zahirin kalima wani lokaci ba shine ma'anarta ba Mm.
a cikin alkur'ani mun ba da misalai gurgudun hali wallahu a'lam Na'am akar makalla abin da ya kamata mu rufe da shi ka abin da ya shafi wannan ah, asalibu na balaga shine abin da ya shafi kinaya.
alkinaya alkinaya tana asalin kinaya da larabci wato al- al-ikhfa'u ne in an ce kanna shay'a ay akhfahu ya boye abu Mm.
shi yasa ake cewa kunyatu wani kunya ta wani mutum ma'ana an boye sunan shi in nace eh, Abu Asim baban Asim Mm.
to kaga na boye sunan shi wane ne shi Abu Asim kenan Mustafa Mm.
ina fata an fahimci to kaga kenan kunya tana boye abu shi yasa ake kiranta alkinaya Mm.
to ita kinaya kamar yadda suka yi ta'arifin ta suka ce wato ta'birun anil ma'na bi al wato bi al eh, ta'bir kai furuci ko ka bayyana wata ma'ana bi ghairi alf- alfazihi al mawdu'atu lahu ba da lafuzzan da aka azami shi ba Haka haka.
ga abu ga yadda ake kiran shi amma sai in dauki su kalmomi in hada in ba da ma'annan ma'ana amma ba shi ba Eh, to shi yasa amma sun kasa shi gida uku na farko akwai kinaya anil bukhul mm.
kinaya akan sifa an sifa daga sifa sifa ce nake so in faɗa amma sai in ki hudinta yanzu in nace al-bukhlu me nake nufi al-bukhlu Rewa.
rewa amma sai Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unkika kada ka sanya hannunka maghlulatan wanda ya daure wuyanka ga wuyanka.
makale ga wuyanka to ba ana nufin kawai ka zo ka dauki hannunka ka makale ga wuyanka Allah shi ke nufi ba Mm.
abinda ake nufi rewa Eh.
dan haka inda tana ana nufin kawai kaka haɗa hannunka aza hannunka ga- makale ga wuyanka sai mu ce to kaga masu kuɗi ba sai sun yi ruwa ba kawai abinda Allah ya hada musu shine kada su aza hannunsu makale ga wuyansu Eh.
wa qalat al yahud yadullahi maghlula Mm.
yahuda sun ce hannun Allah tankware yake ba su a suna nufin hannun Allah wato ma'ana kamar Allah yana da rewa Bai ciyarwa.
iya bai ciyarwa ka gani ina fata an fahimce ni Mm.
to kaga irin wannan in baka san shi ba kaga akwai matsala kinayatun ne anil bukhli na ana nufin sifa ce aka boye Mm.
sannan akwai kinaya wato um, an mausuf Mm.
abu na wanda ya kamata a sifanta sai aka boye shi Mm.
a cikin suratul eh, zukhruf Allah subhanahu wataala yake cewa wato mm, abin nan wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala Mm.
idan aka yi ma ɗayansu da bushara ga- game da abin da ya buga ma Allah misali da shi Mm.
menene buga ma Allah misali da shi kaga na an boye shi Eh.
amma a cikin suratu an-nahl sai fito da shi baro baro yace wa ja'alu eh, wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan an kai ma dan ɗaya daga cikin su bushara da unsa ashe mace ce ake nufi kenan kinayatun anil mar'a Mm.
na fata an fahimci ni kaga can ya ce bima daraba lirrahmani masalan tunda sun ce mala'iku ya mata ne na Allah an ka amma ko na sai an ce bil unsa da ya mace kaga kinaya ne sannan akwai abin da malamai su kira akwai kinaya an fi'il wato a boye fi'ili Allah ce uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum an halitta muku arrafasu menene arrafasu shine saduwa da iyalinku aljima'u fa huwa kinayatun anil jima'i amma sai da yake kalimomi waɗanda suke suna da alaka da irin tsiraici sai ka ce Qur'ani yana ɓoɓɓoye su don a koya maka tarbiyya irin waɗannan kalmomin ba a cika wato bayyana su ba sai wurin da ake ganin ko karantarwa ta kama dole sai an yi haka ko abin da ya kama da haka ina fatan an fahimta to wannan abin da ya shafi kinaya kenan kuma asalibul balaga suna da yawa idan Allah ya kawo mu zamu yi bayani kan ilmul balaga zamu fito da su da dama mai so zai duba littattafan balaga na ilmul badi' da ilmul ba- ma'ani da ilmul bayan na Abdul Aziz Al-Atiq As-Suri na kasar Suriya yayi bayani kan wannan da sauran littattafai da suka yi bayanin wannan wallahu a'lam Na'am. Kina yanzu nan ya kamata wannan mu tsaya.
eh Ba- mun dan ce akwai bayanai kan dilala da mun ka dan ketare aksamu dilala wanda abu ne mai muhimmanci zamu dan faɗe shi in ya so daga nan zamu abin nan dilala kin nan tana da abubuwa da dama tunda ma'ana ce Mm.
akwai abin da suke kira dilalatul iqtida da dadun ni iqtida Mm.
dilalatul iqtida shine abin da law lam yuqaddar lakana al-kalamu kadiban inda ba a kaddara shi magana ƙarya za ta komawa Okay.
Allah ya ce was'alil qaryata allati kunna fiha ƴan uwan annabi su suka ce was'alil qarya ya was'alil qarya Ka tambaye al- ka tambaye gari.
gari yanzu yana yiwuwa ka zo cikin garin kwanne ka tambayi kasa ki ce ke eh, kasa kwanne an yi kaza ko ba a yi kaza ba yana yiwuwa Bai yi ba.
bai yiwuwa kenan was'al ahlal qarya Mm.
ka tambayi mutanen alqarya to wani ake cewa dilalatul iqtida Mm.
sannan akwai abin da ke kira dilalatul ima dilalatul ima laulahu lakana al-kalamu abasan kalima ce za a kawo in ba dan wannan kalimar ba da magana ta koma wasa Mm.
to shi ko galibi yana faɗin dalilin da yasa abu ya faru Mm.
tunda abu a ce ya faru babu dalili hankali ba zai karba ba Eh.
Allah ce qad aflaha almu'minuna mu'minne sun ci nasara dan me sun ka ci nasara li imanihim saboda imanin su to sai aka almu'minu don ka gane imanin su ne sa suka ci nasara shi ake kira dilalatul ima domin al-ima'u ne ilal illa kamar yana ishara ne zuwa ga illa aw ma ayumi'u ima'an isharatan kenan sai kuma akwai dilalatul suke da dilalatul ishara wato huwa tabi'un li al-ma'na al-asli in an ce dilalatul ishara shine abin zai zo amma ba kan shi ake magana ba amma cikin bayanin za a gane wannan abin shine suke kira at-tadammun da balaga misali da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai zare ya bayyana gare ku fari da baki ya bayyana da na alfijiri ina fata an fahimce ni to kaga nan Allah ce a ci a sha hatta ya tabayyana sai ya bayyana kenan halat ne dan adam yayi ni ya ci daga lokacin da ya sha ruwa har kusan lokacin da alfijiri zai fito. To kuma sai Allah ce uhilla lakum lailatul siyami an halatta muku daren watan Ramadan arrafasu ila nisaikum ku sadu da matanku. To wannan zai nuna maka cewa ashe idan mutum ya kwana da janaba akwai azumin shi. Domin da mutum zai sadu da iyalin shi har zuwa ƙarshen lokaci. Saura minti ɗaya alfijiri ya keto. Ya ƙare sai alfijiri ya keto. To ya azumin shi. akwai azumin shi to amma ta ina mun ka fahimci cewa azumin shi ya inganta saboda cewa an halatta maka dukkan dare ka sadu da iyalinka kaga qur'ani ba yana magana bane nan da yace hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad domin ci ya halatta saduwa ta halatta kenan ko idan mutum sadu da iyalin shi karshen dare ya wato janaba ta kama shi har alfijir yake to bai da matsala yana tashi da azumin sa to kaga wannan dilalatul ishara kenan sai a karshe akwai abin da suke kira al-mafhum shi ma yana da kyau ɗaliban ilimi su san shi a cikin ilimi ilimi za mu yi bayanin shi a gurguje dilalatul mafhum in an ka ce al mafhum kala biyu ne akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa to zan bada su a gurguje su ne bayani na karshe sai mu shiga cikin maudu'in mu mafhumul muwafaqa shine wanda ma'ana ta dace da abin da aka zo da shi abin da an ka fahimta ya dace da abin da aka faɗa to kala biyu ne akwai al musa al a'la akwai al adna Allah ya faɗi wani abu sai mu fahimci cewa abin da ba a faɗa ba ya fi girma. Allah ce ma iyaye falata kullahu ma uffin, kakkace musu tir ko car ko ar ko kas. To bugun su ya halatta. Da cewa car da bugu ne ne fi, to sai mu fahimci cewa bugu haramun ne. To kaga wannan aula kenan, ko kuma almusawi wanda za a fahimta. Allah ce kada a ci dukiyar maraya. Abin da yake nufi da ka a ci dukiyar maraya, ina fata mu ce wala ta'kuluha israfan ko wa bidaran an yakbaru kar ku ci dukiyar maraya in an kace ka a ci dukiyar maraya to ya halatta a kone ta ya halatta ai kyauta da ita duk ɗai ne ba a bukatar wannan dukiyar ta halaka ken kai ka a ci ni ba dan yi yawa ko in yi gina da su a'a an hana a bata dukiyar ne ko a yi amfani da ita ina fata an fahimci to kaga wannan musawi ne idan kona dukiyar kai yi ko ko kyauta kai yi da ita misali kaga duk dai suna daidai da wannan ci kai na kace wannan dukiya din fahwal khitab to sai abinda ake kira mafhumul mukhalafa zamu zo jan babil mafahim cikin usulul fiqh Allah ba mu iko zamu yi bayanin su akwai al maqtu bihi akwai al mafnun mafhumul mukhalafa shi ma yana taimakawa wajen tafsiri kwarai da gaske kuma cikin shari'a yana taimakawa mafhumul mukhalafa shine mu fahimci sabanin abinda kalima ta zo da shi kishiyarsa kenan to yana da kusan martaba guda bakwai an gane ko amma za mu kawo su a gurguje duk da yake guda shida su muttafaqun alaihi ne guda ne abba yi ittifaqi akan shi ba sai an samu dalilai kwakwara na farko akwai abin da suke kira mafhumus sifa a kawo sifa in ce kad aflahal mu'minuna mumine sun ci nasara. Mi yake nufi?
Wanda ba mumine ba su ci nasara.
Su ci nasara ba. Kada aflaha man zakkaha wa mi?
Kada khaba man dassaha. Kaga daga nan sai ka samu duk ayoyin da suke nuna cewa kafirai sun halaka. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Shi ake kira mafhum as-sifa. Na biyu sai mafhumu shart. Shine sharadi ya zo sai ka gane cewa kishiyarsa yanzu in ce in wane ya zo ka bashi kaza to in bai zo ba kakka bashi na huta ina fata an fahimci ni to kaga Allah subhanahu wataala ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafirai ba za su kushe ba suna yakar ku sai sun sa kun yi ridda daga addinin ku sai Allah ce in istata'u in sun yi mi in sun samu iko to sai ya nuna ba su samu wannan iko ba dan ya ce al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun yanke tsammanin za su murkushe addinin ku ina fatan ka fahimci ni kaga mafhumu sharda kenan to sannan kuma idan muka duba har yanzu bayan mafhumul shart sai kuma abin da suke kira mafhumul adad mafhumul adad shine adadi azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atu jalda da mazinaci mazinaci mace da mazinaci namiji ai musu bulala 100 za mu fahimci cewa ya halatta ai 99 saboda mi saboda qur'ani 100 yace ya halatta ai musu 105 ko da biyar kaga bai halatta ba mafhum al adad kenan to sai kuma daga ciki bayan mun samu akwai mafhumul zaman ina fata an fahimce ni mafhumul zaman shine wato mafhumul makan afwan za mu fara da shi mafhumul makan shine abinda an ka fahimta daga wuri wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kak ku yi abin nan da matan ku sadu da matan ku alhali kuna e itikafi yace mi fil masajid kaga wanda ne ce maka itikafi ana yin shi ne a cikin masallaci ba ka yi itikafi a ɗakin matarka ko da amaryata ina fata an fahimci sai a masallaci kaga mafhumul makan ne sai mafhumul zaman mafhumul zaman shine lokacin da aka ci sai Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat shi alhajju aikin hajji ashhurun zu ashhurun ne an gane ko ko alhajju waqtuhu ashhurun ma'lumat ko waqtul hajji ashhurun ma'lumat dan ka gane ma'anar dilalatul iqtida yana da watanni sanannu to idan kai aikin hajji ba cikin waɗannan watanni ba akwai shi babu mafhumul zamani kenan tunda an ce yana da lokaci to bayan sai akwai mafhumul ghaya mafhumul ghaya shine iyaka iyaka misali kuma suke cewa Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla kakku aske kanku sai abin yanka ya kai wurinsa kenan bai dace ba ka yanke kanka wannan lokacin bai yi ba na abin yanka ranar ba ta yi ba kuma lokacin yankan bai yi ba an ka yanka kaga in ka saba kana da wani laifi da ka aikata kaga wannan mafhumul ghaya ne to sai a ƙarshe abu na ƙarshe sai mafhumul laqab mafhumul laqab shine a samu suna jamidi jamidi wanda yake daskararre kamar a ce rajulun wanda ba a yi istiqaqi ba a ciro shi daga wata kalima ba to shi wannan aka same shi suke kira mafhumul laqab to sun ce ba a aiki da shi sai an samu dalili don in kai aiki da shi wani wuri zai iya kafirtar da kai misali aya cikin suratul ko ya kai ka kafirci suratul fathi karshen aya Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne to kaga sunan Muhammad alam ne ba istiqaqin shi akai ba to in in da ce wanda ba Muhammadu ba manzo bane kenan duk annabawan Allah na kore su wanda Allah turo wanda ba Muhammadu ba kaga ya koma kafirci amma akwai inda yake iya zuwa an gane ko akwai inda yake iya zuwa sai ya bada ma'ana kenan ba kaida ce ba muttarida muttarida amma sai an samu dalili kaga Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkar wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun waɗanda suke yin tasbihi a cikin ɗakin Allah rijalun mazaji to da wannan ne malamai suka ce to mata ba wajibi ne zuwa su masallaci amma ya halatta su je masallaci in babu tabarruj ba su sa turare ba su je don neman wata fitina ba ko don wata niyya mummuna an gane ko to rijalun kuma kalma ce da gaira mushtaqqa amma za a yi ta'awilin ta bi mushtaqqin sai an yi ta'awilin ta mushtaqqa kenan domin ar-rajulu laysa bi aura namiji ba aura bane to an hankalta ba kasancewa shi ba al'aura ba shi yasa shi zuwa mace masallaci ya zan wajibi ita kuma ce an hankalta mata al'aura ce kenan wato wasfun ne salihun li'inatatil hukmi bihi sifa al'aura sifa ce wadda ana iya danganta hukumci gare ta shi yasa aka ce to kenan bai halatta ba mata su tafi masallaci akwai tabarruj a zuwan su masallaci ba wajibi bane shi yasa in ka duba cikin al-iklil fi istinbat tanzil fi istinbat tanzil na Imam Suyuti ya kawo wannan a cikin suratul nur Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an ya kawo wannan shi ne ake kira mafhumul mukhalafa to amma shi wannan mafhumul mukhalafa ba a aiki da shi an gane ko wani lokaci akwai abin da yake sa ba aiki da shi yanzu misali abu ya zamanto an kawo ta shiri'i ne saboda waƙin abu ya zo haka Allah ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata in kana tare da su kai musu sallah ta khaufi sai sun ce babu salatul khaufi a'a an faɗi cewa yana nan ne saboda shi jagoran ne amma ba don in annabi ya mutu ba babu salatul khaufi an gane ko wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi gare ku ku rage tsawon sallah in kun ji tsoron kafirai sai waɗansu in qur'ani suka ce to an ce in kun ji tsoro da su da zahiriya to yanzu tunda babu tsoro kawai sallah kasaro babu ta sai aka ce a'a shi wannan in khiftum in kun ji tsoro ko kuma abin da yake matsayin tsoro wannan ya shi ta makharajul ghalib ne saboda wannan lokaci suna jihadi ne aka in khiftum misali na wala tukrifu fatiyatukum al-bayn aradna tahassunan ka gani kar ku cilastar da bayanku akan zina in aradna tahassunan har in suna da buƙatar tsarkaka to ai ko mace ba ta da buƙatar tsarkaka tsarkaka kai wajibi ne kai mai gidanta kai kokari ka ta tsarkaka Eh.
ina fata an fahimci ni Eh.
ko kuma wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum Mm.
fa iddatuhunna thalathatu ashhurin matan da sun ka yanke kauna daga haila in irtabtum in kun yi shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to idda su wata uku to in ba ku shakka ba fa a'a wanga in irtabtum an kawo shi ne saboda lokacin tana yawa su busan hukuncin ba Eh.
ka gane ko Mm.
sannan kamar da inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ka gane ko wa raba'ikum allati eh, raba'ibukum allati fi hujurikum da agolan ko da a cikin gidanku mace in ka aure ta Mm.
tana yawa ta zo maka da agola Eh.
in ta taba yin aure Eh.
to a to shin fi hujurikum kuma ita agolan ko tana gidanka to in ba gidanka take ba ta halatta gare ka ba ta halatta gare ka ba Eh.
don mi don da ka auri mace ka shiga da uwarta mahaifiyarta ai ita ta haramta gare ka ko tana gidan ko ba ta gidan kenan wannan ya kawo shi ne saboda al'ada ce mace tana zuwa da agola Eh.
kamar da Allah ce wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba ya za a yi mutum ya kashe annabi ce na da haƙƙi tunda annabi ba wani kafiri bane ko wani sabon Allah yake yi to wannan sifa ce kashifa ma la burhana lahu wanda yayi shirka da Allah la burhana lahu bai da hujja ya ma za a yi kai shirka da Allah kuma ka samu hujja babu wannan alkashifa ake kiranta wajen malaman usulu alfiqa to kaga wannan ilimi ne mai zaman kansa wanda muna kiran ɗalibai eh, yan uwanmu ah, dage wajen neman sanin ilimin mukan da suke taimaka wajen fassara alkur'ani ka aita tuma aita bada fatoyi ga sunan Ai ta tsoki sai dai abin da hali ya basuwa Allah dai ya shirya da mu gaba daya akar maka lahu wannan nukta ta dan ɗauka mana lokaci Ba amma komai.
kamata ya kai tsaye mu je wajen abin da ya shahi musan ita kalma ta tafsir da kuma kalma ta ta'wil so da yawa mu za mu je kamar ibnu da jarir tabari Mhm.
zaka ji yana amfani da ta'wilu hadhihi al-aya da sauransu wai me ake nihi da ta'wili ne To.
akar maka lahu su suka ce at-tafsir shine al-bayan Mm, alfasru suka ce bayan tashkhisul marad ka nuna ciwo mm, wasu kuma suka ce da at-tafsiru da alfasru duk ma'anar su guda Mm.
shine ne albayan izalatul mughatta abin da ya boyu a bayyana shi at-ta'wilu kuma shine hakikanin abin da al'amari zai kuma zuwa gare shi to waɗansu malamai sun ce duk ma'anar su daya daga ala ya ulu ne zalika khairun wa ahsanu ta'wila shine mafi wato karko kenan na gari mm, Eh, waɗansu daga cikin malamai sun fi cewa duka ɗaya ne wasu kuma su kamar kaga ibnu jarir tabari ce at-ta'wil mm.
wannan wani wato ma'ana fassara wannan aya amma suka ce a'a at-tafsir yana da alaka da al-alfaz at-ta'wil yana da alaka da al-ma'ana Mm.
amma dai idan ka duba bambancin tsakankanin su ba mai yawa bane Mm.
amma sai usulul tafsir shin ka'idodin tafsiri suna da eh, ta'rifi ko ba su da tunda al-usulu jam'i ne na al-aslu shine tushen abu Mm.
an gane ko ko kuma al-aslu shine qarul hufra rami Mm.
asalin rami a garin kala kafin mu je wajen abin da ya shafi usulul tafsir kamata ya mu san cewa wai shin shi abin da ya shafi ta'wil kalma ce wadda ina cewa akwai wani ma'ana da kike gare ita da kuma akwai wani ma'ana da take da eh yanzu.
a- a yanzu wajen malaman usulul Mm.
fiqhi at- at-ta'wil tana nufin shine a ba abu ma'ana da ba ita ce ta fi fitowa fili ba saboda wani dalili a mun yi bayanin Eh.
wannan da mun yi a bayanin al-ma'ulu eh mun ka ce wa- saboda ƙara mai da mutane yawwa tunani.
al-ma'ulu kin shine mun ka ce kalimar da ma'anar da ta fi fitowa fili ba ita mun ka dauka ba Allah ya ce fa fa fidyatun min siyamin yayi fidiya ta azumi to kaga azumi ko ɗaya kai yi ko uku ko hudu dai azumi na amma me yasa muka keɓance shi da kwana uku saboda mun samu hadisi ingantacce na Ka'ab bin Ujra wanda yana cikin Sahihul Bukhari yana cikin Sahih Muslim kenan sai zaman to ta'wil wajen malaman farko da tafsiri duma ma'anar su daya amma wajen mutaakhirin suna nufin wato ba ma'ana kalima ma'anar da ba ita ta fitowa a fili ba amma saboda dalili ingantacce Mm.
shi yasa ba ko da Hausa gajan ce shi na son shi min tawili Eh. saboda wani kai ji abin da ya ji an ce a tawili da tafsiri ma'anar su guda kuma ya ce to in na ji an ce yana so ya min tawili wa yana so ya yi wani Eh, yawwa gwana-gwana.
na'am eh kenan tawili in yana da ma'anar shi wanda mutanen da suke bashi da kuma da ma'ana da mutanen malaman abin nan suke abin nan nashi na sai mu kuna magana kan usulul tafsir shi usulul tafsir al-aslu shine sun kace a wato ma yubna alaihi shay abinda ake gina wani abu akan shi kamar foundation ko foundation Mm.
an gane ko sannan kuma sun kace qarul hufra tushen rami ana kiran shi wato abin nan asl domin Allah ce innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim a cikin wato kinan can asalin jahannama Allah kai mu tsari Amin.
ina fata an fahimce ni amma menene ake kira da usulut tafsir tunda da yanzu an hada kalima biyu Mm.
sun kace hiyal qawaidul amma Mm.
التي تعين على فهم معاني القرآن Mm.
الكريم وبيان واتو المعنى الصحيح والس- والباطل Mm.
منه ka'idodi ne za su taimaka maka ka gane ka'idodin da ake taf- fassara littafin Allah a gane ma'ana tare da bambanta ma- fa- tafsirin da yayi da wanda bai yi ba to wannan shine abin da ake nufi da ka'idodi na usulu at-tafsir waɗannan ka'idodin su ne muke bayani a yanzu idan mutum bai san su ba zai je fassara alqur'ani ba daidai ba Eh.
ka ku ga akwai matsala littattafai da suka yi magana kamun da usul tafsir.
akwai su da dama can dama shi usulul tafsir ba ma littattafai kan shi saboda galibin ka'idodin shi da mas'alolin shi suna da alaka ne da usulul fiqh Mm.
matsalolin shi saura suna da alaka da ulumul Qur'an.
Mm.
To daga baya ne a zamanin nan malamai suka fara fitar da usulul tafsir. Shi yasa zaka iske kafin ka ba ba za ka samu cikin mutaqaddimina ba malamin da za a ce maka ya wani littafi a cikin usulul tafsir.
Mm.
Sai dai cikin usulul fiqh ka'idojin shi sai ka iske su- da yawa sun yi kamanceceniya da na usulul tafsir.
Eh.
Sai kuma ulumul Qur'an da yawa daga cikin masailkin usulul tafsir an tattauna su a ciki. Amma daga baya ne saboda ilimin tafsiri yanzu ya yi eh, nisa sosai za ka ga malamai suna rubuce-rubuce irin su Musa'idu Tayyar eh, irin su Ustadu Dr. Kabir Yunus mai dirasatun fi usul tafsir da dai sauransu sun yi littattafai da dama malamai a cikin usul at-tafsir.
Wai shi tafsirin karan kan shawali shi ne ya fara.
Tafsiri ya fara ne tun daga zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nash'atu tafsir kenan.
Mm.
Domin manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Mun sabkan maka da alkur'ani don kai musu bayani mun faɗa shekul islam ibn taimiyya a cikin muqaddimatul tafsir ya faɗi cewa abinda ake nufi ya bayyana musu al-alfaz kuma ya bayyana su musu al-ma'ani kenan wannan lokaci ne manzo shine mufassir na farko a duniya Mm.
ko an ki ko an so dan babu wanda ya fi shi sanin tafsirin alkur'ani Eh.
ya karantar da sahabbai sahabban nan su suka dauka to a wannan lokaci ba a rubuta tafsiri ba ina fata an fahimce ni zamanin irin su ibnu abbas daga baya eh, eh, aka eh, tafsiri ya koma juz'i na ilimin hadisi dan idan muka duba cikin sahihul bukhari akwai babu tafsir cikin sahihul muslim akwai babu tafsir cikin littattafan sunan in ka diba duk akwai babu tafsir kaga dalibin ilimi na hadisi yana iya bincike kan sahihul tafsir wanda ya inganta a cikin sauran littattafai misali na hadisi an gane ko to kaga daga nan sai ya koma juz'i na mi na ilmul Ilmul hadisi hadis.
to daga baya kuma sai aka koma aka samu mus- dirasa mustaqilla aka fara yin littafai cikin eh, tafsiri kuma babban dai littafin da ya zo mana shine littafi na Imam Ibn Jarir Tabari da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ya mutu hijira tana da shekara 310 Eh.
Jami'ul Bayan shine dai babban littafi a cikin ilmu at-tafsir Na'am.
wallahu a'lam Na'am, kamar yadda malamai suke cewa akwai wani hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu na'am wanda yake cewa idan ya shi yunwa wata ran yana son ya rake wani mutum wani sahabi ya kira shi ya zo gidan su je su ci abinci na'am da sai yanzu in tambaye shi wata aya tafsir wata aya yana fassara mana ta yadda kuma tana na ma fi shi sanin fassara eh haka amma sai in yi ta tsaya in yi ta tsaya daga nan malamai suka ce eh, ashe ana ishtihari tun lokacin manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam, saboda bai cewa to kai ga manzo Allah kuma zaka tambaye zaka fassara ni mm.
zaka fassara kuma tana yiwa ya ji ga manzo kuma sai shi kara da fuska fuskar luga abinda Allah ya bashi Eh.
amma kai hatara da irin wannan hadisi don in shi in sun ji sai sun kace Abu Hurairah ya ji- ya yi ruwaito hadisin da an kace in kuje ya kwada ka da hikaki guda ka dona guda sun kace saboda yunwa gari shi yana Yunwa.
jintu to waɗannan mutane Allah shi mu da tsari da su don haka irin wannan hadisi sai kai hatara kana ganin kai bai Abu Hurairah su ko sallallahu alaihi wasallama tana yiwa abin nan tun sun inganta na'am na'am akar makalla bayan nashatu tafsir sai kuma abin da ya shahi wai tafsirin nan yana da makarantun ne makarantu na Madaris tafsiri in muka ɗauka akwai kadima akwai hadisa Eh.
manya-manyan tafsi- eh, madaris na tafsir guda uku ne yaushe kenan a wancan farkon zamani Aha.
akwai madrasa- madrasatu makka Mm.
an gane ko madrasa ta tafsirin alkur'ani wadda ke makka ita ce madrasa ta abdullahi ibn abbas Mm.
abdullahi ibn abbas kuma tun manzo na dare ya masa addu'a ce allahumma faqihu fid din a riwaya ta imam bukhari allah ka bashi sanin ilimin addini to an ce addini ya shahi qur'ani ya shahi hadisi ya shahi komai Mm.
amma riwaya ta imam ahmad kamar yadda malamai suka ce wa allimhu ta'wil Mm.
kasar da shi tawili ba cikin buhari take ba kenan sai ya nuna cewa kuma an yi masa addu'a Allah ya bashi ilimin tawili duk da yake ba duk abin da an karwaito ga ibnu abbas ba yake wato ingantacce Mm.
an gane ko kuma ibnu abbas yana fassara alqur'ani da hadisi yana fassarawa da lugha in ka diba uh, masail na nafi ibnu al-azraq duk da yake malamai sun ce sanadin su ya inganta kusan mas'ala sun kai ɗari da wani abu da aka yi masa tambaya dukkan su ya kafa hujja da sha'ir na larabawa wannan magana ya kamata mu kawo ta to kaga ibnu abbas yana da dai addu'a ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki akwai ɗaliban da suka yi karatu gare shi waɗanda suka yi fice in muka duba kaga akwai wato imam mujahid Mm. kenan kowace makaranta akwai wani waɗanda ɗaliban da suka yi fice dama haka duniya take Eh.
to kaga in muka duba akwai Sa'id ibn Jubair ɗaya ne daga cikin manyan manyan ɗaliban Ibn Abbas yana intima'i zuwa ga madrasa ta Makka muna da wato Mujahid da mun ka kawo san- b- b- bin Jabr sannan kuma muna da mm, abin nan Imam Ata an gane ko bin Abi Rabah sannan kuma daga cikin su eh, muna da mi- eh, eh, imam eh, mujahid muna da imam eh, eh, sa'id ibn jubair muna da imam ata ɗaya daga cikin bin abi ribah da sauransu waɗanda su ne dai eh, daga cikin manya-manyan ɗaliban wato ibnu abbas an gane ko na'am na'am to sannan madrasa ta biyu sai madrasa ta madina Mm.
madrasa ta Madina idan muka duba ita ce madrasa ta Ubayy bin Ka'ab domin Madina nan ne manzo yan rayu can akwai hadisai da komai wajen fassara za mu iske cewa akwai manya-manyan ɗaliban da suka fice musamman Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi da wato Zaid ibn Aslam da Abu Aliya waɗanda mafi yawancin ruwayoyin da suke da alaka da Madina zaka iske suna fitowa ta wannan fage Mm.
sai madrasa ta gaba madrasa ta kufa madrasa ta abdullahi ibn wato eh, abin nan al-mas'ud abdullahi ibn mas'ud wanda kuma yake cewa yayi rantsuwa da Allah ya ce wallahi alladhi la ilaha ghairu na rantsi da Allah da babu abin bauta da gaskiya sai shi babu wata sura da ta sauka a cikin alqur'ani face na san inda ta sauka babu wata aya face na san inda ta sauka da na san wani mutum wanda ya fi ni sanin alqur'ani in dai eh, hantar raƙumi hantar raƙumi tana kai gare shi in an ce ma'ana in an buga hantar raƙumi an rufe an hau an buga an yi Eh.
balaguro tana kai gare shi da na je wajen shi to kaga wannan ɗaya ne daga cikin manyan waɗanda suka san alƙur'ani kuma akwai waɗanda suka yi karatu ga ibnu abbas kuma suka yi fice kaga muna da masruk Mm.
ibn al-ashta ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi karatu gare shi akwai alqama bin qais a imamu tawus ga shi shi ne daga cikin baki.
waɗanda suka karatu ga abdullahi ibn abbas Mm, tawus baki, ina ga ina fata an fince ni sannan kuma akwai wato alqama bin qais yana daga cikin ɗaliban abdullahi ibn mas'ud sannan kuma akwai wato qatada ɗaya ne daga cikin manya-manya Abdullahi bin- bin Di'ama as-Sudusi sannan kuma akwai eh, wanga Al-Hasan al-Basri wanda yake na cikin kibaru tabi'in wanda kuma ya tashi ne a gidan manzo sallallahu alaihi wasallama wato a- ga Ummu Salama matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waɗannan su ne manya-manyan madaris na at-tafsir da aka sani a musulunci kafin abin ya faɗaɗa daga baya kuma tafsiri ya zama to ilimi ne mustaqil malamai kowa shi na yin nashi kokari har an ka kai mu yanzu ga jami'at ana yin takhasusat akwai jami'a da take kula da qismut tafsir akwai mafi yawancin dai jami'o'in musulunci wallahu ta'ala alam da malaman da kuma suke karantarwa a soro ko mu ce a zaure su ma suna karantar da tafsiri tunda kafin jami'o'i su ne suke karantar da tafsiri Agar magana cikin waɗannan makarantu ne wata makaranta ce ta hi girma ta hi bunƙasa ta hi samun hidima ta ɗalibanta.
to gaskiya suna ganin madrasa ta Abdullahi ibn Abbas Mm.
ta fi samun bunƙasa saboda shi ana ganin addu'ar da aka yi masa Mm.
amma akwai littafi tanwirul maqabis da ake cewa tafsiri na ibnu abbas riwayoyi ne aka tattaro da ibnu abbas Eh.
ba shi ke nuna dukkan su sun inganta ba dan kakka san tsammanin dukkan su sun inganta a'a ta fuskar ibnu abbas an yarda da mufassir ne ba shi ke nuna duk abin da aka danganta na tafsiri ba ya inganta izuwa gare shi Na'am.
eh Tunda akwai har cikin wannan littafin yana yana fasara harful muqatta.
na'am da sauransu mm.
Mm. Yana sirrin cewa mak- eh, makaranta ta Makka ta hi abin nan shine kasancewa shi a manzala sallallahu alaihi so ya yi masa addu'a wasu na ƙara cewa saboda kuma can Makka tana samun zuwar.
eh to kasancewa maka tana samun zuwar ba shi ke da alaka da tafsiri shi kadai ba don madina ma tana samun zuwar in haka nan ne Mm.
ina fata an fince ni amma dai abin da ya kamata mu dauka a zahiri ne addu'an manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an Wannan fince ya ni zama tabi'i.
yawa To wannan zamani fa ko kuma bakin wancan makarantun ne ba a iya haddade wasu makarantun ne.
eh bai wadan duk makarantar da za ta zo bayan su gare su ne za ta karba Mm.
eh gare su ne za ta karba ba sai mun wahala ba amma za mu ga kamar Andalus lokacin da musulmi suka zauna a ƙasar Andalus Ina ne Andalus?
Andalus kamar ƙasar Spain a yanzu amma dan can da Andalus ake kiranta Mm.
Andalusi kenan da Faransanci Eh.
to a wannan lokaci akwai manya-manyan malaman tafsiri da suka shahara a wannan wuri zaka iske suna da yawa Eh. Na'am aka rama kallahu to bayan mun ga makaranta makarantu na tafsiri ya Na'am.
kamata mu ga kuma abin da ya shaye kashe kashen tafsiri wajen ma'anar shi.
To, tafsiri wajen ma'ana ana kasa shi ne gida hudu kamar yin riwaya da aka yi ta Ibn Abbas. At-tafsir ala arba'ati aqsam. Tafsirun la yu'daru ahadun bi jahlihi. Tafsirin da kowa wajibi ne ya san shi. Ma'ana wajen sallah.
Mm.
Dole aka sayar da ake sallah.
Mm.
Ko da ka gane a sallar ka alkur'ani ne ya zo da ita. Kenan wannan la yu'daru ahadun bi jahlihi.
Eh.
An gane ko sannan tafsirun ta'rifuhu al-arabu bi lisaniha ko bi lughatiha. Akwai tafsirin da Laraba sun san shi da yaren su. Ma'ana kalimat suna iya fassara ta da yaren su.
Mm.
wa tafsirun ya'lamuhu ulama tafsirin da sai malamai suka san shi sawa'an larabawa ne ko ba larabawa bane Mm.
sannan tafsirun la ya'lamuhu illa Allah akwai tafsirin abinda ba wanda ya san shi sai Allah kamar wannan ga al-huruful muqatta'a alif lam mim babu wanda ya san ma'ana waɗannan harufa amma suna da dalilin da yasa aka kawo su dan yan qur'aniyun sai su ce alif lam mim ku saurara Allah na magana Mm.
shine fasarar su daga ina ka samu wannan a'a waɗannan haruffa suna nuna cewa la wato su ba su da fassara amma suna da maghza dalilin da yasa aka kawo su dan a nuna ma larabawa cewa alƙur'anin nan da suke karyatawa da haruffan da suke magana ne aka yi shi in sun ce ba mu'jiza bane to shi yi shi shi yasa ba malamai suke cewa banda sura guda hudu duk inda aka banda suratul eh, abin nan suratu maryam suratu maryam Mm.
da suratu Al-Ankabut.
al-ankabut da ar-rum da arrum qalam da alƙalam babu inda ba a faɗi alƙur'ani ba bayan an kawo waɗannan haruffa eh su ma waɗannan surorin waɗansu malamai sun ce ƙarshen su an Yeah.
ambaci alƙur'ani ina fata an fahimci ni an ambaci alƙur'ani kinan a farko da abba a faɗa ba wasu ka ce a'a ita nun wal kalami ma an ambaci alƙur'ani tunda an ce ana rubutu mm, wal an ka, qalami wa- ita ko maryam suratu maryam an ba da labarin abin da ya wuce ne zikru rahmati rabbika abdahu zakariya zakariya ita ko an kabut ana bada labarin abin da yake faruwa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ita ko suratul rum an bada labarin abin da zai zo ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun kaga sai zamanto wato su wadancan sun ta'allaka da zamani ita ko suratu wato alqalam an nuna cewa an ambaci alqur'ani amma sauran duka za a ambaci alqur'ani bayan su alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at tawra wa man wa anzala at tawrata wal injil ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك هذا القرآن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة واتو إبراهيم ألف لام ميم را سورة الرعد تلك آيات الكتاب الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس طه ما لا أنزلنا يؤمنون عليك.
طه ما أنزلنا عليك القرآن قرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين هكذا ذاك أوكيسو هزوا كرشان القرآن na'am kenan wannan abubuwan guda حرفا Uh, wannan abin da muke uh, tafsiri ta wajen bangaren ma'anar shi muka ce ya kasu kashi hudu Mhm.
akwai na farko wanda muka ce ba wanda zai jahilce shi kowa ya san shi Mhm.
na biyu kuma sai laraba suka san shi Eh, da yaren Idan su.
ana so a san shi ya za a yi A, da- larabci kenan wanda ya san larabci kawai Eh, wanda Ko- bai san larabci ba ba amma zai san shi ba eh na farko na uku kuma shine wanda da ba wanda ya san shi sai malamai sai malamai kenan shi yana da kuma alaka da ahkam kenan sai an koma wajen da aqida da malamai.
shari'a mm.
wancan kuma wanda Allah kawai ya san shi ba yadda za a yi sai dai mutum ya yi shiru ya ce haka "Allahu Akbar." haka haka To akar makallahu idan mun je wajen abin da shahi uh, manhajin tafsiri tunda mun kasa wannan wajen ma'anonin shi ne.
Na'am.
Amma wajen manhaji na tafsiri zaka ga ya sha bamban muna iya musan cewa ya ya kasu kashi kashi kamar kashi nawa ya kasu.
to shi manhaji kalma ce tana haja wato kama hanya idan akhadha at-tariq li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Manhaja.
to wajen manhaj suna fassara kakkasa shi dai kaso daban-daban Mm.
amma manhajin da ya fi fitowa manhaji ne guda hudu Mm.
akwai abin da ake kira al-manhajut tahlili Mm.
shine manhaji na tafassara alqur'ani at-tahlili wanda kuma yaltazimu al-mufassir bi at-tasalsul an-nazm al-qur'ani Mm.
mutum zai bi aya aya in an karanta ga aya ya fassara ya ƙara bayanin sai ya je zuwa ga aya wasu na kiran shi at-tafsiru al-mawdi'i Eh.
wanda yake da alaka da wuri in an ƙare a je zuwa ga wannan shi Eh.
ake kira at-tafsiru at-tahlili ka fassara aya sannan ka ce zuwa ga wata aya Mm.
na'am manhaji na biyu suna kiransa wato abin nan almanhajul ijmali wanda yake a dunkure ne ake tafsirin mutum ya dauko majmu'at min al-aya kamar waɗansu ayoyi ya bayani kansu sannan aya biyar ko goma ya faɗi abin da maudu'in da suka kumsa a gurguje ba tare da sai ya bi kalima kalima ba an gane ko sannan ya tai zuwa ga wata majmu'a wata wani wata jama'a ta ayoyi ya hada sai ya faɗi kuma alaka tsakankanin su Mm.
sai daga ciki kuma akwai abin da suke kira at-tafsirul muqaran at-tafsirul muqaran shine mutum ya dauko aya ya haɗo maganganun malamai waɗanda suka gabata da na yanzu sai ya muqarana ya ga sun ci karo da juna ko ba su ci karo da juna ba Eh, eh.
an gane ko in sun ci karo da juna to sai ya rinjayar da wata fassara akan fassara Oh, wajen.
an gane ko idan kuma su ci karo da juna ba sai shi haɗa su ina fatan an fahimce ni to wannan shi da ake da at-tafsirul muqaran wanda shi na koya ma ɗalibin ilimi babu tafsirin da ke taimakon ɗalibi irin tafsirul muqaran domin idan na ɗauko aya na dubi maganganun malamai daban-daban daban-daban daban zan iya samun ra'ayuka daban-daban in gane yadda malamai suka fassara ta kafin ni in ce in yi tau Mm.
to yanzu ma ma- malaman tafsiri sai ka ce mutum da tafsiri guda ne yake tafsiri bai da ma littafi goma ko ashirin ko talatin abin da ya kamata a ce ka duba tafsiri talatin ko arba'in ko sittin ko ɗari Mm.
in akwai dama kafin ka je ka yi fassara dan kaka je ka yi ma Allah ƙarya amma yanzu ina aya wanda zai ja ba daidai ba bai iya karantawa ba mai fassara wa karanta ta ba daidai ba kuma shi fassara ba daidai ba sai a yi abin nan kokowa cikin laka wanda ya kada ta ya yi laka wanda an ka kada shi ma ya yi laka wani ya ce wai mutane sun fara tafsiri ce wani ya fassara wani ya faskara eh haka ne suke yi Allah ya kyauta na'am aka rauka Allah to tun da ma- mun doko al tafsirul muqaran sai kuma manhaj na eh, tafsiri na abin da suke kira wato akwai tafsirul ishari al ishari me yake ne da wannan tafsirul ishari shine kamar kalima bata zo da abu ba amma sai ka fahimce shi daga ma'ana misali Mm, ayar da ta zo sura da ta sabka cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath mm.
wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idza jaa nasrullahi idan nasar Allah ta zo wal fath da wato budi shikenan wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Mm.
daga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika to ka gode ma ubangijinka ibnu abbas wata rana sayyidina umar yana kawo shi cikin mutane ahlu badr yana zaune Eh, cikin sai suna ganin ya za a iya kai yaro warin danmu cikin mu Eh.
to shikenan ran nan sai sai na Umar da ya gane bai yi musu magana ba sai ce ku bani ma'anar sura kaza kowa ya ta kawo ra'ayi sai sai na Umar ibn al-Khattab ya ce ibn ko kana da wani ra'ayi Ibn Abbas ya ce eh ina da ra'ayi ni abin da nake gani shine ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanto eh.
sai sai na Umar ya ce ni ma abin da fahimta ga yake domin an ce an cika addini kenan ko manzo aikin shi ya kare Ya sai kare tafiya kenan, sai tafiya ina fata an fahimci ni to kaga wannan yana daga cikin abin da suke kira at-tafsir al-ishari amma a cikin manhajikin da muke magana da su an gane ko shi manhajul ishari ba a yarda da shi ba sai in lafazi da ma'ana ba su ci karo da juna ba kuma babu nassin da ya karyatar da wannan ishara kin eh.
dan in ba haka ba za a je a yi fassara wanda yake eh, bata dace ba Mm, to tunda mun samu cikin manahij guda nawa muka ce guda hudu ne mun samu waɗanda suka fi fitowa a fili ma- eh, sai at-tafsirul mawdu'i mm.
tafsirul maudu'i shine mutum ya hada ayoyin da suke magana akan maudu'i guda ko ko wata gaba cikin wani maudu'i Mm.
misali saki an gane ko in ɗauko ayoyin saki ko misali idda in ɗauko ayoyin idda ko in ce yaƙi ya aka yi aka yi yaƙi ayoyin yaƙi in har hada su kenan maudu'i daga cikin maudu'ai na alqur'ani Mm.
to waɗannan su dai ne manya manyan manahij na tafsirin alqur'ani mai girma Na'am.
ina fata an fahimci ni.
Eh, akwai manahid wanda suka shafi manahid wanda yake na ah, mazahib aqdiyya To, shi nan akwai al-mazahibul aqdiyya fi tafsir. Mazhabobi na aqida wanda wasu na ce mai al-tafsirul aqdi, wasu kuma suna ce mai al-manhajul aqdi.
Mm.
Kafin ka doki littafin tafsiri ya kamata ka san aqida shi.
okay Mai littafin. Kaga yanzu in mun ka zo muka ce tafsirin Imam Zamakhshari sai mu ce menene aqida shi?
mu'tazili ne Mu'tazili ne. To wanda bai san aqidar mu'tazila ba sai shi fada cikin ta.
eh In muka zo muka dauki tafsirin misali at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur sai mu ce menene aqidar sa?
ash'ari ne.
Ash'ari ne. Aqida ash'ariyya.
Mm.
duk da yake shi ash'ari din an ce ya koma aqida ahli sunna wal jama'a kafin ya bar duniya kidan babu wata hujja akan cewa shi a danganta shi zuwa gare ta Mm.
imam al-qurtubi aqida shi ash'ari to suna cewa ash'ari amma imam al-qurtubi aqida shi ta ahli sunna Ta ce ahli sunna.
saboda mafi yawancin abin mutum ake kallo eh ina fata an Ahli fahimci ne sunna.
ahli sunna ake danganta shi imam at-tabari
ahli sunna ahli sunna za a danganta ko shi aje ahlul hadith to yawa to kaga aqida aqida aqida aqida shine aqida at-tafsir al-aqdi wannan shi da kai mun ka zo ga yan shi'a tafsirul shi'a sai mu gane cewa fassarar da za su yi ma aya fassara ce ta aqida shi'anci dan ibadiyya ko mu ce dan kh- khawarij zai yi ma aya fassara fassara ta aqidar shi Mm.
ina fata mu ce sufi irin su ibnu arabi zai yi ma fas- aya fassara fassara irin ta sufaye Mm.
ban sani ba ko an fahimci ni to kaga wannan shi ake kira at-tafsir al-aqdi shi'a isna a shari'a su yi fassara irin tasu batiniya waɗanda ga cewa duk abin da a cikin qur'ani ba ba haka ake nufi ba sallah kawai abin da ake nufi ba sallah wagar mai ruku'i da sujada ba ashe ba da kaga littafi da larabci ba kawai ka doko a ce ma na tafsiri yawwa ko ma littafin tafsiri kamar yanzu mazhabul hadasa na turawa da sun ka kirkiro cewa fassara ba a yarma a da ka'ida ba kowa shi fassara qur'ani irin wadannan shi su eh to kaga wannan ai fauda ce mm.
in ka diba cikin alhadasa ka diba cikin eh, mafatihut tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib ya kawo wannan mazhabul hadasa kawai sun kace babu wani a ce mallamai su da fassara qur'ani kowa shi fassara wa da ta yi mai da an kace haka za a fassara ina za a sai yan qur'ani misali wanda basir da hadisi ba kaga fassara su kuma za ta sha bamban to shi yasa sanin aqida at-tafsir al-manhaj al-aqdi yana da muhimmanci a cikin tafsiri eh sai kuma abin da ya shafi wannan a fikihu alfiqhu kaga nan ma akwai tafsiri na mazhaba zaka iske fiqhu malamin da yayi akan mazhaba kaza yake tafiya musamman ayatul ahkam ɗaya daga cikin manyan manyan malamai a Saudiya ustad Dr. Ali bin Suleiman an gane ko Suleiman bin Ali mm.
eh, ina ganin Ali bin Suleiman yake Ali bin Suleiman yayi at-taf- tafasiru ayatul ahkam wa manahijuha duk tarihin littattafan da an kai na tafsir ayatul ahkam ya kawo su me yake da ayatul ahkam ayoyin da suke kula da ayoyin fiqhu wato hukumce hukumce na shari'a kaga Imam al-Qurtubi Jami'ul Ahkam hukumce hukumcen Qur'ani yahi ba karfi duk da yake na taba wadansu sashi ina fata an fahimce ni em misali Imam al-Jassas kaga ya ayatul ahkam dan Hanafiya ne Imam Ibn al-Arabi ba Ibn Arabi ba Ibn al-Arabi da Alif wal Lam al-Maliki yana da littafi Ayatul Ahkam ina fata mutum ne Imam Al-Kayy al-Harasi Ash-Shafi'i wannan At-Tabari yana da littafi Ayatul Ahkam ina fata an fahimce ni nan a wannan zamani mun ka duba su Abuni yana da Ayatul Ahkam As-Sayis shi ma yana da Ayatul Ahkam Ibn Usaymin yana da Ayatul Ahkam to kaga kowanne malami zai iya ciro hukumce hukumce kai ba ma cikin Al-Qur'ani ba cikin hadisi zaka iske wadansu malamai za su fitar da hadisi Ayatul Ahkam tunda sunna tana tunda sunna tana zuwa da wani hukunci wanda yake Qur'ani ya ishara zuwa gare shi amma bai zo da shi ba kai tsaye sai sunna ta zo da shi hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin Sahihul Bukhari yana cikin Sahihul Muslim yake cewa na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tunkaha mar'a ala amatiha aw al-mar'atu ala khalatiha ko wal mar'atu ala khalatiha an hana mace a aure ta wato a hada ta da baffata kenan yan mahaifiyarta ko yan mahaifinta ko kanwar mahaifinta a hada su a cikin gida guda ina fata an fahimci mm. to kaga wannan yana nuna cewa ya ko da ba mahaifiyar da ta haife ta ba yan mahaifinta ko kanin mahaifinta ba za a sa ta su yi kishi ba wal mar'atu ala khalatiha ko ko kanwan mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta an hana wannan amma wannan an hana aljam'u na in waccan ta fita wannan na iya shigowa kuma ba cewa mun kai wani mutum in ya ga wata mace yana so bai sake waccan zuwa aure can ba haka muke ni ba kaga wani ka wani taimar irin wannan fassara to kaga wannan sunna ce ta zo da waɗannan hukunci karkashin cewa matan da an ka haramta a aura to anan ibnu daqiq al-id yana da ahadithul ahkam misali ibn daqiq al-eid to kaga ana iya tattaro hadisan da suke magana akan wasu hukunci hukunci ko ayoyin da suke magana akan wadansu hukunci hukunci to wannan shi ake kira al-manhaj al-fiqhi an gane ko manhaji na fiqhu ina fata an fahimce ni to yana yanzu misali mutum wanda yake bukatuwa da abin da ya shahi wannan littattafai wanda suke kula da fikihu wani littafai ne kuka fari mana eh mun kawo su mun ce ayatul ahkam na imamu sabuni ayatul ahkam na ibnu usaymin ayatul ahkam na ibnu al-arabi ayatul ahkam na imamu al-jassas ayatul ahkam na kayyal harasi na qurtubi na qurtubi duka wa'annan su ne wa'annan za su kula da abin na'am ba cikin anwa'ut tafsir malam mun ga abin da ya shahi akwai waje wajen abin da ya shahi min haisu al-manhaj al-aqli wan naqli to min haisu al-aql wan naql in an kace tafsir min haisu al-aql wan naql shine tafsirin da al-aql hankali na fitar da shi an-naql kuma cirato shi aka yi to nan akwai kuskure babba da mutane suke yi sai su ce tafsir al-aqli wanda kamar hankali na yayi shi daga karni na hudu na musulunci ya kare sai su ce tafsiru tabari tafsiru al'aqli ne na naqli ne at-tafsir bil ma'thur misali bari wuce bil ma'thur wanda mutane suka abin nan duk da akwai littafi ma babba yanzu mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur na wanda ya kai mujalladi 24 wanda musa'idu tayyar yake shugabanta an gane ko wanda shine yanzu akbar tafsir bil ma'thur tafsir bil ma'thur sai su ce maka daga karni na hudu irin su ibnu jarir tabari irin suwa irin suwa irin suwa at-tafsir al-aqli sai su ce maka tafsir razi da wane ne da wane da wane ne wannan taqsim kin ustadu doktor musa'id tayyar da yazo cikin fi fusulun fi usul tafsir ko usul abin nan na istinbat yace kuskure na wannan mustalah an ka kawo cikin alqur'ani cikin tafsiri kuma ya tuta ma mutane da dama domin mi hau da wanda ya at-tafsir wal mufassirun imamu zahabi dan kasar misra ya kawo wannan yace at-tafsir bil ma'thur karni na hudu ya kari a'a shi at-tafsir bil ma'thuri ba mutanen farko ɗaya suka yi shi ba duk wanda zai yin tafsiri da hadisi irin su ibnu kasir wanda ba karni na hudu zo ba ai tafsir bil ma'thur na duk wanda zai yi tafsiri da abin da sahabbai suka ruwaito ko ya ruwaito shi daga sahabbai tafsiru bil ma'thur na at-tafsiru bil aqli bai kare ba a yanzu zamanin nan mutum na yin tafsir bil ma'thur shine in dauko abin da sahabbai suka faɗa koko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam bal ma wajibi ne bal ma wajibi ne koko to amma at tafsiru bil aql ko bil ra'ayi ar ra'ayi wanda yake ba mazmum ba an gane ko ba ra'ayi wanda yake babu wata ka'ida akan shi ba akwai shi ko a zamanin mu ko a zamanin sahabbai ai sahabbai sun yi ijtihadi sun ka fassara wata aya to yanzu lokacin da zance rato wannan magana daga gare su at tafsiru bil ma'thur ne amma kasancewa sahabi ijtihadi yayi tafsirun ne bil aqli ina fata ana fahimta ta to kaga dole sai mun gane cewa a'a abinda aka ruwaito gare su ta fuskar riwaya tafsir bil ma'thur ne ta fuskar ijtihadi suka yi tafsirun ne bil ra'yi ko bil aql ko bil ijtihad wannan shi zai zai sa mu gane hakan ga yanzu tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsir bil ma'thur ne domin na fassara qur'ani da qur'ani ne kuma qur'anin zo mana da shi akai amma kuma bil ra'yi ne domin nayi ijtihadi kina ana iya samun kuskure cikin ijtihadi na ba shi cikin qur'anin ba ina fata an fahimci ne rashin sanin wannan kaga ya afka wato wajen taqsimut tafsir a cikin matsaloli da dama haka al'aqlu kin shi al'aqlu hankali masdar ne na tafsir sannan al'aqlu ada ce ta tafsir an gane ko abinda aka ruwaito waɗanda aka yi ijtihadi na tafsiri to nan التفسير مصدر واتو العقل مصدر من مصادر التفسير saboda waɗancan sun yi amfani da hankalin su na sun kai ijtihadi da sahabbai da tabi'i da tabi'i tabi'ina sannan al'aqlu adatu tafsir yadda zan yi in bambanta ra'ayi wanda yake mafi kyau da mai kyau ko wanda mai kyau da wanda ba mai kyau ba da hankali na da zan aiki kenan al'aqlu masdarun min masadir tafsir wal aqlu adatun min adati tafsir ina fata an fahimci ni kenan hankalin da suka yi amfani da shi muna iya ruwaito shi zaman to daga cikin masadir tafsir tunda sahabbai sun yi ijtihadi kuma ina iya aiki da hankali na don in bambanta ra'ayi wanda yake mai kyau da wanda ba mai kyau ba kuma na yi aiki da wato ada abin aiki na tafsiri hankali kenan yana da fuska guda biyu wallahu ta'ala alam kenan idan muka je waje abin da shahi abin nan tafsiru tafsiru bil aql wanda muke ta tafsiru bil ra'i na'am ko bil ijtihad su kashi kashi biyu kashi biyu akwai mahmud akwai mazmum kuma akwai manqul wanda an karwaito daga magabata akwai wanda kai na kai shi eh to wanne ne mazmume mazmumu wanda ba a gina shi akan ka'ida ba wanda an ka gina shi akan rashin sanin ilimi ko son rai ko an ka saba ma qur'ani ko an ka saba ma hadisi ko an ka saba ma ka'ida ta shari'a shi kuma mahmud mahmud wanda bai saba ma shari'a ba eh to ke ya ba- mala yace akwai tafsiri bil abin nan bil ma'sur kuma ya zama da cewa ah, ba daidai ne ba Eh, k- saboda tana yiwa riwayar da aka yo daga yanzu sahabbai misali an kace an yi riwaya gare su tana yiwa abin bai inganta ba to ya zai yi zan daidai eh ina fata an finci ni tana yiwa kuma ijtihadi ne yayi shi sahabin sai an ka sabo sahabbai suka saba mishi eh to sai a duba cikin su wanne ne yafi eh ina fata an fahimce ni idan duk daidai ne sai a ce to wannan yafi zama daidai idan kuma an samu yayi kuskure sahabi ba masumi bane ko kuma tana yiwa yayi riwaya daga bani Isra'ila wannan fasara an kai Isra'iliya ta wanda zamu yi magana kansu to bayan mun kare abin da shahi mazahib al-aqdiyya wal fiqhiyya sai kuma sauran ulum wa ulum to akwai almanhaj kaga almanhajul aqdi tattaro ayoyin aqida akwai wani malami dan kasan eh, Suriya yayi ta- ah, taf- tafsir taf- tafsir ayatul aqida namun ta sunansa sannan a malamai suna iya fitar da ayoyin aqida kamar yadda ake fitar da ahadithul aqida da ahadithul ahkam sannan min haythul ulum muna iya kallon القواعد الأصولية مفتد سوء أتكن تفسيري التفسير الأصولي إكو المنهج الأصولي في التفسير سننكما منا يجب المنهج الفقهي abin da fiqihu hukumce hukumce fiqihu wadanda a fitarwa kamar da muka bayanin ayatul ahkam sannan muna iya fitar da wato almanhajul nahwi ka'idodin nahwu abu hayyan tauhidi yana da al-bahrul muhit Saminu al-Halabi yana da Ad-Durrul Masul abin da ya shafi nahau da sarfu ya fitar da su akwai i'rabul Qur'an al-Karim na Muhyiddin Darwish akwai i'rabul Qur'an al-Karim wa sarfihi na wani dan uwa ka'idodin sarfu da kuma abin nan al-jadwal fi i'rabil Qur'an ina fata an fahimci ni kenan wanga ya kama manhaji ne na fiqhu wanga ya kama manhaji na aqida misali wanga ya kama manhaji na usulul fiqhi wanga ya kama manhaji na fiqhu wanga ya kama manhaji na nahwu wani wanga ya kama nahwu manhaji na sarfu da nahwu ina fata an fahimce ni to haka ne ake kakkasa shi ta fuskar ilmin mukan da suke da alaka da alkur'ani wani kuma ya zaɓi hadisai ibnu kasir zaka mafi yawanci yana kawo hadisai an gane ko da dama kenan al ana kiran samar tafsir bil ma'thur kenan at-tafsir al-hadisi kenan wato wanda ke da alaka da hadisai shi yasa kafin ka dauki littafi ka san wani fage ne yake kula da shi kaga ibnu jarir at-tabari galiban ma'asur sai ya kawo hadisai ya kawo ayoyi sannan ya ci gaba da tafsirin sa kaga nan abin da ya ruwaito daga sahabbai da wanda ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallam tafsir nashi ne bil ma'asur amma kuma ruwaito shi yayi akwai kuma ra'ayin shi da ya kawo to nan tafsiru bil ma'asur ne amma wanda ijtihada fihi wa huwa taf- tafsirun bil bil bil, bil, bil aql kenan tunda shi ibnu jarir shi yayi ijtihadi kenan kaga ta fuskar tafsirin da yayi ta fuskar mun karbo shi daga gare shi riwaya ce ta fuskar yayi amfani da hankalinsa kuma ne ijtihadi yayi shi yasa yana da kyau ka san wanga littafi an yi shi ne cikin tafsiri kan fagen kaza in fiqhu ne in sarf in aqida ne in sarfu ne in balaga ne tafsirul kashaf na imamu zamakhshari kan balaga yayi at-tahrir wa tanwir balaga ba karfi in an ce kuma ya kama wannan manhaji ba shike nuna bai kawo komai ba in ba shi ba yana yiwa ya yi cirata zuwa ga wasu mas'aloli amma dai ga inda ya ba da karfi bai hana ya kawo hadisi tunda yanzu yanzu ibnu imamu zamakhshari ai yana kawo hadisai ibnu hajar al-asqalani ma sai da littafi na takhrij waɗannan ahadisi kin al-kafi shafi fi takhrij ahadith al-kashaf ina fata mun fice ta ce waɗanda suka waɗanda suka inganta da waɗanda su inganta ba amma alhari malamin balaga ne kuma akan balaga ya gina tafsirin sa ibnu ashur zaka yana bayanin ka'idodi na usulul fiqh da sauransu amma ya fi ba da karfi wajen wajen balaga sheikh muhammad al-amin shanqiti cikin tafsir adwaul bayan da yazo cikin muqaddima yace dalilin da yasa yayi wannan littafin manya manyan dalilai shine tafsirin qur'ani da qur'ani da kula da kuma mas'aloli na fiqh duk da yake malami ne mausu'a lokacin da yake tafsiri a madina a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ga kai duk inda aya ta zo sai ya taba kowace irin mas'ala yace fa nahnu ayyuha al-ikhwa natatarraqu al-aya min jami'i jawanibiha li'anna al-qur'ana aslu al-ulum wa lahu fi kulli ilmin bayan in tafsirin shi ne yasa littafin da yayi aka ko wanda an ka kasusukka da aka rubuta sun fi daukan manhaji daban-daban duk da yake adwa'u bai samu ya kare shi ba amma ya fi tsawo yawa al-azbun namir duk da yake ba a samu kasusuwa da yawa ba kaga inda an same shi tun daga alif zuwa ga ya'un bakar hannasi da ba karamin abu mutane suka samu ba amma dai ko yanzu Allah sa albarka amin amin akan wakalla idan muka buƙaci tafsiri wanda ya kula da lugha da sauransu wajen nahwu wani littafi kamata mu mun faɗa al-bahr al-muhit na abu hayyan tauhidi da kuma ad-durr masul fi ulumi kitab al-maknun na as-samin al-halabi da i'rab al-qur'an al-karim wa bayan wa bayanuhu na muhyiddin darwish mun faɗe su sai kuma abin da shayi balaga balaga mun faɗa al-kashaf da kuma at-tahrir wa tanwir
to malam Allah ya saka da alkhairi ina ganin saboda akwai mas'ala ta ƙarshe sai masadirut tafsir masadir masadirut tafsir a ina ne ake ciro tafsiri na farko ana ciro tafsiri ne daga mi daga alkur'ani ko kuma a ciro tafsiri daga mi daga hadisi ko a ciro tafsiri daga mi aqwalus sahaba maganganun sahabbai ko a ciro tafsiri daga aqwalut tabi'ina kuma ce salafus salih ko kuma a ciro tafsiri daga lugha ina fata an fahimce ni to waɗannan su ne masadirut tafsir to amma inda muke da matsala dole sai mun yi ishara zuwa ga wannan shine cewa wanda aqidar shi ba ingantatta bace to shi ya za a yi da shi kaga yanzu shi wani malami ya littafi usulut tafsir baina shi'a was sunna to kaga idan muka duba su wajen yan shi'a matsalar da za mu samu da mu'tazila ma da khawarij akwai inda ake samun matsala tunda cikin usulut tafsir kin su kaga yanzu mu mun yarda da alqur'ani bai ragu ba riwayat na shi'a da dama sun nuna cewa alqur'ani ba cikakke bane kaga tun daga nan asalin da ma muka yi ittifaki akan shi mu ahli sunna su suna da matsala a cikin shi duk da yake a cikin tafsirul mizan na tabatabai wani malami na kasar abin nan Iran wanda ya karatu a Iraki Najaf al-Ashraf shine babban malamin su na tafsiri al-mu'asir idan ka duba ya kawo riwayoyin da fiye da riwaya dubu biyu da ɗari biyu da wani abu da suke nuna cewa alqur'ani bai cika ba to amma wai yana son ya ce a a to ga riwayoyin ga kaza ga kaza amma dai a takaice sunan Qur'ani bai cika ba mai so ya kuma cikin wannan tafsirin ya duba to kaga anan asalin abin da ma an kaddar da shi akwai matsala duk da yake kuma ba yadda za a yi a kawo wadansu ayoyi sababbi duk inda za a sallah ko a irin ko ba irin ba da dai wanga Qur'ani ake sallah abu na biyu sai sunna sunnan nan akwai matsala don mi don su a wajen in shi a sahabbai kafin raini kuma ba a karɓar riwaya kafiri rijal in ku daban nasu daban naku daban nasu daban tun da sun ce mutum bakwai ne abu su ridda ba wasu riwaya mutum shidda wata riwaya mutum biyar ga sunan da cikin sahabbai to kaga a wajen su duk tafsirin da su Abu Hurairah za su ruwaito da sauran sahabbai duk kafin raini kinan ba za a karɓa ba kinan daga nan za gane hatsarin tafsirin da zai fito daga wa daga wajen su daga wa'anda ba aqida yawa shi yasa ustazu Dr. Ahmad Al-Ghamidi wanda babban malami ne na aqida a jami'atu jami'atu ummul qura a makka yake cewa babban matsalar shi an ci yana son ya ruguza addini ne domin idan muka sa shakka a cikin alkur'ani muka ce bai cika ba muka ce sahabban da suka rayu tare da annabi kafin raini kenan kaga mun sa shakka cikin mi alkur'ani mun sa shakka cikin mi sunna, sunna. Mm. to me yasa wani addini ko me yaro so kiburu su kenan to dan haka usulul tafsir yana da kyau mutum ya san masadirut tafsir mm. inda ake cira to tafsiri dan kakka ka debo guba ka zaka ka kado ka halaka kanka ka halaka mutane Allah kai mu da sani amin amin akarama kallahu ban sani ba ko maudu'in mu ayya abin nan dai maudu'in ya kamata ya tsaya haka nan to madallahu abin da muka faɗi ya zamo daidai muna fatan Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta muna muna tawassuli da wannan zama wa'anda suke ɗaukar nauyin wannan shiri daga kan wa'anda suke kan injin da kuma waɗanda suke sauraro da kuma waɗanda suke tallafawa wajen biyan kuɗin shi wannan gidan radio da kuma malam da yake samun dama yana zuwa yana gabatar da wannan almajirin karatu.
malamai almajiri muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Amin.
Allah ya musu jagora Allah ya kare su kariyar da yake ma salihan bayi muna fatan Allah ya albarkaci duke su Allah kuma ya albarkaci rayuwarsu ya albarkaci Amin.
kasuwancin su ya albarkaci Amin, komi amin.
nasu muna fatan Allah kuma ya kare mana kariya wannan Amin.
kasa ta mu ta Niger Allah ya sabko muna albarkatu Amin.
Allah kuma ya kare mu daga sharri wannan abin da muke gani na hadari muna fatan Allah ya sabko muna ruwa masu albarka Amin.
Allah kuma ya kare mu na gidajenmu da Amin.
sauransu Amin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi